Alif Bazzar juz'i na biyu safa ta 163 ya rubuta littattafai kamar littafin shi na tafsiri Jami'ul Bayani fi an ta'awil al-Qur'an da yake kusan shine babban masdari na ahlus sunna wal jama'a na farko a gurin tafsirin al-Qur'ani musamman tafsirin al-Qur'ani bil athar ya rubuta tahribul athari wa tafsili ma'ani thabiti an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-akhbar ya rubuta ikhtilaf ulama'i al-amsar fi ahkami shara'i al-islam ya rubuta latiful qawli fi ahkami shara'i al-quran sannan ya rubuta khafiful qawli fi ahkami shara'i al-iman alladhi huwa ka talkhis lima sabaqa ya rubuta at-tafsiratu fi ma'alimid din ya rubuta tarikhul umami wal muluk wanda shine tarikhul tabari da ake fada ya rubuta littattafai da yawa bayan waɗannan rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a kamar yadda muka yi ishara jiya ibnu abi hatim da almajiran shi sun tuhumi ibnu jarir ne tabari da wani nau'i na tashayyu'anci da kuma wato cewa yana cikin allafziya masu cewa lafzi bil qur'ani makhluq wanda muka karanta sarihu sunna a ciki zamu ga bara'a shi bara'atu dhibi min dami ibn daud min dami bara'atu dhibi min dami ibn yaqub na'am Allah ta'ala ya sa mu dace wanda kuma malamai sun bada amsoshi sun wanke shi akan wannan tuhuma da ainihin wato aka yi mishi kamar al'imamu zahabi rahimahullahu ta'ala a cikin siyarwa alamin nubala juz'i na sha hudu safa ta ɗari biyu da saba'in da bakwai yake cewa kan al'imamu ƙabariyu min rijalil kamali sai yake cewa shunni'a alaihi yasir yasira ta shayyu'in ya cewa ma ra'aina illa khaira sai yake cewa وبعضهم ينقل عنه أنه كان يجيز مسح الرجلين في الوضوء aga shi shi an ci ne ko gurin alwala mutum ya shafa kafa madadin wankewa sai ce wa lam nara zalika fi kutubihi wa muga hakan ba cikin littattafan shi idan mutum ya yi rubutu a fannoni na addini sai aka tuhume shi da wani ra'ayi a wani fannin da ya yi rubutu kan shi sai ka koma littattafan shi baka ga wannan maganar ba ka bibiyi amintattun ɗaliban shi ba su ruwaito wannan daga gare shi ba to kawai ƙarya ake mu da kamar shekul islam an mai ƙarairayi da yawa ibn hajar alhaitami ba ya mai ƙarya cewa ai ya siffanta nuzulun lahi ta'ala da nuzulun shi daga mimbari zuwa ƙasar babu shi a littattafan shi kuma matsalar nuzul ibn taimiya ya faɗe ta a cikin littattafai sama da arba'in da wani abu ya tattauna ta sosai ko ba a samu inda ya yi wannan magana ba wa hashahu ɗaliban shi kalarsu al-zahabi kalarsu al-mizzi kalarsu ibn al-qayyim wanda yake abu hurairatuhu an gane ku ba su ruwaito hakan daga gare shi haka matsala ta fana'un nar babu a littattafan shi babu daga riwayar ɗaliban shi ka ake nan ƙarya ake mai shi yasa waccan matsalar ta tashbihi al'alusi ya rubuta littafi jala'ul ainihin fi muhakamacin ahmadai ya bayyana cewa alhaitami shardi yake mawa wato ainihin ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala su daga zancen ibn abi dawud shi sai dai mu ce ya gina shi akan wahami ya yi kuskure ne ko kuma labari ya zo musu ba su ta bayyuni ba muna fatan ya zama ya yi taraju'i daga tuhumar da yake mawa al'imamu tabari za mu ji ya kausasa harshe a kansu cikin mukaddima amma akiran ne ba a dama tsakanin akiran ana samun mushajara to in ɗaya ya ɗan kausasa harshe kan ɗaya ba a ɗaukan wannan a matsayin zari'a wurin cutar da ɗayan ko raunata shi ba don haka ba ibn ishaq cewa yi maliku ilimin mai ke gare shi ba ma ilimin malikin ne ce me wani kuna ta maliku maliku me ya sani amma kaga ai ya sani din ko shi kuma maliku ya ce ma ibn ishaq dajjalun min ad-dajajila to irin wannan abin ga ba'an tsakanin akran ba iltifati zuwa gare shi طيب إمام الطبري يا رسول شكرا تقدري أكو دقوما تقدري أكو دقوما ديدي ذاك كيس إذا مشغا تكيان صريح السنة إن شاء الله تعالى نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد قال صريح السنة للطبري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يقول المصنف رحمه الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وآله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن الحسن الأسدي قال أنبأنا جدي أبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد الأسدي قال أنبأنا أبو القاسم علي بن أبي العلاء قال أنبأنا مح- أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نق- أبي نصر قال أنبأنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن يحيى الدينوني قال أنه قال قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وأنا أسمع na'am a wannan risala ko wannan littafi na sarihus sunna na al-imam al-tabari ba shi da wani isnadi sananne zuwa ga nusakh din da suka ruwaito da isnadin su zuwa gare shi yanzu kaga dukkan rasail da muka yi a baya mukan faɗi masadir din da aka ruwaito da isnadi zuwa ga malaman da suka jiyo daga su a imma din da suka rubuta amma wannan ba shi da wani Uh, isnadi sananne wanda yake tikewa zuwa ga wato ainihin shi al'asadi da ya ruwaito daga kakan shi har zuwa kan al'imamu ƙobari kuma waɗannan asani wannan rijal ɗin na wannan isnadin da yawan su gairu ma'arufi na da yawan su gairu ma'arufi la tarjama talahu to sai dai malamai da yawa kun san daga cikin hanyoyin ta haƙiƙin tabbatar da littafi daga marubucin shi a samu malamai waɗanda suke rasikhuna fil ilmi almawthuq bi ilmihim wa madhhabihim wa aqidatihim su jingina littafin zuwa ga wancan malam daga an samu manyan malamai da suke kafaffu a cikin sunna kamar su allalakai sun jingina wannan littafi zuwa ga al-imam at-tabari hakan nan abu uthman as-sabuni a cikin littafin aqidatu ahli sunnati wal jamaa shi ma ya jingina wannan littafin zuwa ga al-imam at-tabari haka shaykhul islam ibn taymiyyah al-harrani da dalibin shi al-imam az-zahabi rahimahumullahu ajma'in da wasan su daga cikin malamai wannan zai ɗebe ma kewa zai fidda ma shakku wanda cewa at-tabari shi ya rubuta wannan littafi kun gane wannan to isnadin da ya gashi nan zuwa ga al'imamu tabari rahimahullahu ta'ala ana karantawa yana bayani kenan zai zama asalin littafin ya rubuta sannan sai ya ba da nuska ko ya ba da kwafi ga ɗalibi ko sauran ɗalibai suka fara kwafewa tukun sa'annan sai a zo ana karantawa ana tashihat bayi na'am
قال الحمد لله مخرج الحق وناصره ومدحض الباطل وماحقه الذي اختار الإسلام لنفسه دينا فأمر به وأحاطه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون ثم اصطفى من خلقه رسلا رسلا ابتعاثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جه- من جهلة خلقه وامتحنهم من المحن بسنوف وابتلاهم من البلاء بغروب تكريما لهم غير تذليل وتشريفا غير تخسير ورفع بعضهم فوق بعض درجات فكان أرفعهم عنده درجة أحدهم إمضاء مع شدة المحن وأقربهم إليه زلفا وأقربهم إليه زلفا وأحسن وأحسنهم إنفاذا لما أرسله به مع عظيم البلية kun ga wannan kamar akwai ɗan guga zana ko نعم
amma la yuhibbu Allahu al-jahra bil qawli min al bil bisu'i min al qawli illa illa man zulima an gane ko to ba sai a mai uzuri ka san kare kai a addini asali ne asali ne in an bata ma suna ko an ma sharri ka fito ka kara kanka ba wani tawadu'u ne da kana'a ba a bata ma suna musamman a matsala ta aqida a jefe ka da wani abu wanda yake mukhalifi ne da aqidar ahli sunna kuma ka ce kai shiru shikenan tawakkaltu ala Allah ufawwidu amri ila Allah nan ka fito ka kara kanka in ba haka ba sai a dauka cewa shirinka ya alamta gaskiyar abin da ake faɗa kuma a sukutu alamatun riba don an cutar da kai kuma ka zo bayani sai an ɗanga ka yi kaushi ko to sai ya bayyana abinda ake mai fa ƙara ɗaukaka darajar shi zai yi insha Allah ta'ala shi yasa sai yake cewa wato ainihin daga inda yace thumma astafa min khalqihi rusula ibta'athahum bid-du'a ilayhi wa amarahum bil-qiyam bihi was-sabri 'ala ma nabahum fihi min jahalati khalqihi وامتحنهم من المحن بصنوف وابتلاهم من البلاء بضروب تكريما لهم غير تذليل وتشريفا غير تخسير ورفع بعضهم فوق بعض درجات فكان أرفعهم عنده درجة أحدهم إمضاء مع شدة المحن wanda ya fi tsananin isarwa da yin gaba cikin lamarin addini ko da ana cikin tsananin fitina dama suna cewa idha hamiyal wadisu urifar rijal lokacin da tanda ta yi zafi nan ake sanin maza amma ana salin alin aikowa ahli sunna daga sanda aka shiga jarabawa da tsangwama aka shiga cikin ganiyar hurba to nan ne za a gane cewa eh wani ahli sunna ne ko kuma wani ahli sunsuna ne ba sunna yake ba dan sansanawa yake Allah ka shiryatar da na'am ahsana Allahu ilaykum ثم قال يقول الله عز وجل في محكم كتابه لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقال له صلى الله عليه وسلم ولأتباعه رضوانه عليهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وقال, وقال تعالى ذكره أحسبا, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين kaga da ma'alar ranmu ne ko da da abin da yayi ma tsanani yayi ma kunci aka cutar da kai sai ka koma qur'ani kai kai makanka tasliya kaga sai dan yi tilawa kar saboda kar ya wuce iyaka gurin gurin martani kuma dama sanin abin da ya faru da bayan Allah na kwarai da sun fika kusanci da Allah cikin annabawa da manzanni da salihan bayi wannan zai sa damuwar duniya ba za ta wato ainihin a ɗugun zuma ka ba ya sa ka fita daga tsarin da ya dace ko ka fita ko ka fasa abin da kake yi na alheri domin su ɗin fama wa hannu lima a sabahun fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mustaqam Allah ta'ala ya shirya da na'am أحسن الله إليكم ثم قال رحمه الله تعالى فلم يخرجن ثناؤه أحدا من مكرمين رسله ومقربي أوليائه من محنة في عاجلة دون آجلة ليستوجب بصبره, بصبره عليه عليها من ربه من الكرامة ما أعد له ومن المنزلة لديه ما كتبه له ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة, أمة نبي نبي ابتعثه منهم ووراثه من بعده والقوام بالدين بعد احترامه إليه وقبضه, وقبضه الذابين عن عرا- عن عراه وأسبابه والحامين, والحامين من أعلامه وشرائعه والناصبين دونه لمن بغاه وحد وحاده والدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله ودلاله Mm, na'am to da ka Allah subhanahu ta'ala haka sunnar shi ta gudana falam yukhli jalla thana'u ahadan min mukarrimi rusulihi wa muqarribi awliya'ihi min mihnatin fi ajilatin duna azil su waɗanda suka kasance masu kusanci masu daraja cikin manzanni da waɗanda suke da kusanci da Allah ta'ala cikin waliyai to Allah bai bar su babu jarabawa ba a nan duniya amma dai ban da lahira can lahira can ne za su ga sakamakon haƙuri shi yasa ya ce ya staujiba bi sabarihi alaiha min rabbihi min alkaramati ma a'addala domin shi wanda yayi akai majarabawan yayi haƙuri ya cancantar da shine ya staujiba ya cancantar ma kanshi tare da taimakon Allah ta'ala samun karama daga ubangiji na abin da ya mai tanadi da kuma manzila matsayi mai girma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ainihin ƙara bayani akan abin da ya faru da kowane annabi daga cikin annabawa da kuma abin da ya faru da mabiyan shi daga cikin malamai da sahabban shi masu kare shari'ar shi da ainihin urahu wa asbabihi ma'ana masu kare jijiyoyin addini da igiyoyin da suke rike da shi alhamina an alamihi wa shara'ihi wan nasibina dunahu liman baghahu wa haddahu wanda suke kafa wato kiyayya don kare addini ga duk wanda ya kasance yayi ma addinin ta'addanci ya saba da shi wa dafi'ina anhu kai da shaytani wa dalala na'am أحسن الله إليكم قال فضلهم بشرف العلم وكرمهم بوقار الحلم وجعلهم للدين وأهله أعلامة وللإسلام والهدى منارا وللخلق قادة ومن خلق وللخلق قادة وللعباد أئمة وسادة إليهم مقرعهم عند الحاجة وبهم استغا- وبهم وبهم استغاثتهم عند النائبة tunan da yake magana kan uh, su mut- al'umma ta musulunci duk abin da ya faɗo musu to sukan koma zuwa ga malamai ne da ya ce faddalahun bi sharafin ilmi wa karramahun bi wa karar ilmi wa ja'alahun liddini wa ahlihi a'laman walil islami wal huda manaran walil khalqi qadatan su jagorori ne ga halittu walil ibadi a immatan wasada ga bayin Allah su shugabanni ne kuma masu gida ne a cikin harka ta addini kenan ilaihim maqra'uhum 'inda alhaja in bukata ta samu talakawa ta samu al'umma suna kwankwasa kofar malamai wa bihi mustighathatuhum 'inda an-na'ib istighatha nan ba waccan ta yan bid'a kuburiyuna da suke zuwa gaban kabari ko wani shehin da ya rufe a cikin ƙasa ba ana nufin istighatha da dan adam yake iya yi dan adam yana iya gauf tallafi na abin da za su ci ne tallafi na fatawa ne kan wani abu da ya rikice musu shi yasa ya ce indan na'iba cikin wata musiba da ta bujiro musu ai yanzu mutum kila bai san mas'alar kaza ba ta rabon gado bai san mas'alar kaza ba ta hukuncin saki bai san mas'alar kaza ba ta gyaran sallah ai yana cikin na'iba to guwa zai je gurin shi zai ruga gurin malami kaga ai malami wani lokaci sai hakuri kana karfe ɗayan dare wani zai kira ka ya shiga cikin wata buguwa ya rasa ya zai warware wata mas'ala mas'alar da cikin sakon talatin ka warware mai ita shi ko yayi sati tana buga kanshi ya kasa bacci to kaga maqra'uhum inda alhaja an gane ko eh ba istighatha ta ibada ake nufi ba gashi can a ƙasa yace la ya'an musannifu bidhalika alistighathata bihim ba'da mautihim bal huwa fi hali hayatihim min islahin wa da'watin ila alkhair ayo na'am أحسن الله إليكم قال لا يثنيهم عند التعطف والتحنن عليهم سوء ما هم من أنفسهم يولون Mm.
ولا تصدهم عن الرقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليه ما يعطون محرما منعهم طلب جزيل ثواب الله فيهم وتوخيا طلب رضا رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم
wato duk da takurar da suke ciki malamai wannan ba zai hana su taimaka wa al'umma a cikin bukatar da al'ummar suka zo da ita ta duniya ko gyaran lahirarsu ba na'am أحسن الله إليكم ثم ثم ثم قال a yanzu har da- duka haka nan ne fa sunnar Allah duk lokacin da ka zama na kirki shi maki baka da ba shi da abo a jahili da da, da- da mutumin banza ba shi da abokin gaba kamar kai a yanzu halin da ake ciki da jahilai da sauran gama garin mutane sun raina malamai suna faɗin maganganu marasa daɗi a kansu amma duk da haka wani abu ya rikice malamin ake nemowa to kai karkarama da mummuna wa atbi'i sayyi'atal hasana eh sayyi'a wasu sun ce ko da wanda wani yayi maka ne wanda yace wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim na'am ahsanallahu ilaykum قال ثم جعل جل ثناؤه ذكره وعلماء أمة نبينا عليه صلوات الله عليهم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها فيما كان قسم لهم من المنازل فيما كان لهم قسم لهم فيما كان قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات قسمة وأجزل لهم فيه حظا ونصيبا مع ابتلاء الله أفاضلها, أفاضلها بمنافعها وامتحانه خيارها بشرارها ورفعاءها بسفلها ووضعائها فلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتلون
يبتلون يبتلون ولا كان يصد ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياتهم بل كمان قارن بياني ne kan abin da ya gabata cewa da yayi malaman wannan al'umma Allah ya fifita su akan malaman al'umman da suka gabata tunda asalin ita wannan al'umma ka cokan tafi al'ummar da ta gabata to annabin wannan al'umma ya fi annabawan al'ummun da suka gabata sahabban shi na wannan al'umma sun fi sahabban annabawan da suka gabata matan shi sun fi matan annabawan da suka gabata to malaman shi malaman cikin al'ummar shi sun fi malaman al'ummun da suka gabata bayyau dai wannan cewa ulama ummati ka anbiya ibani isra'ila wannan zuke ta mallauci annabi ɗaya ya fi dukkan waliyan duniya annabi guda wanda ba manzo ba ma to ya fi dukkan waliyan duniya ga baki ɗayansu na'am sallallahu alaikum qala bal kanu bi ilmihim ala jahlihim ya'udun wa bi ilmihim li safahihim yata'ammalun wa bi fadlihim ala naqsihim ya'khudun bal kana la yarda kabirun minhum ma aslafahu li nafsihi 'inda Allah min fadli dhalika ayyam hayatihi wa dakhara minhu min karim al-dhakha'ir ladayhi qabla mamatihi hatta تبقى لمن بعده آثارا على الأيام باقية ولهم إلى الرشاد هادية جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أمة عنهم وأباهم من الثواب أجزل ثوابه وجعلنا ممن قسم له من صالح ما قسم لهم وألحقنا بمنازلهم وكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم أعاذنا, أعاذنا والمسلمين جميعا من مرتيات الأهواء ومضلات الآراء إنه سميع الدعاء آمين يا رب نعم
أحسن الله إليكم ثم قال إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث ونوازل في كل عصر تنزل يفزع فيها الجاهل إلى العالم فيكشف فيها العالم سدى فالظلام عن الجاهل, عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره إما من آثر وإما من نظر فكان من قديم الحادثة سودف شيني دهن داري أسألين سودف ظلمة الليل كان سي زما توكيد دهن ورا ce baki kiran eh ce aswa da halik ko na'am صلى الله إليكم قال فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوادث التي تنازعت فيه أمته واختلاف واختلافها في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم وأحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة kaga zai fara bayani zai dunkule maka abubuwan da zai tattauna na masail din da aka saba baina ahli sunnati wa radha'ilil umma na'am da sai fara da mas'ala ta khilafa inda daga dan aka saba da shi'a tayyib
ahsanallahu ilaykum thumma ahsanallahu ilaykum qala thumma alqawlu fi a'mali al'ibad wa ta'atiha wa ma'asiha wa hal hiya bi qada'i allahi wa qadarihi am al-amru fi dhalika al-mubham mufawwad ثم القول في الإيمان هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة له ولا نقصان ثم القول في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق ثم رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة ثم قول ثم القول في ألفاظهم بالقرآن ثم حدث في ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ون- و- ونوك الأمة الرعاع يطب- يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها فيها القول في اسم الشيء أهو هو, أهو هو أم هو غيره ونحن نبين ونحن نبين الصواب لدينا من القول في ذلك إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق shara yake can ga ahlul kalam yanzu ismu shay'i huwa shay huwa ghayr shay'un akhar to shine sai yace wanda suka kusa cikin wanga to ahlul jahali wal qaba'in jahilai ne da wawaye wa naukal umma da dolaye na cikin al'umma Eh, anwak shine ahmaq jami'in shi nauka da ake cewa hamqa wannan surkana murab murab kimal yahya fadl sallallahu
أحسن الله إليكم قال رحمه الله القول في القرآن وأنه كلام الله فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيله إذ كان من معاني توحيده فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ في السماء وجدت وفي الأرض حيث حفظ في اللوح المحفوظ كان مكتوبا وفي ألواح, وفي ألواح صبيان الكتاكيب مرسوما في حجر نقش أو في ورق خط أو في القلب حفظ وبلسان نكر قال wannan ya kore tuhumar lafziya ko ce fa awwalu ma nabda'u bil qawli fihi min dhalika indana al qur'anu kalamullahi wa tanzilu indana inda ahli sunnah ko إذ كان من معاني توحيده فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ في السماء وجد وفي الأرض حيث حفظ في اللوح المحفوظ كان مكتوبا وفي ألواح, سبي... ألواح سبي... سبيان الكتاتيب مرسوبة duk inda ƙur'ani yake to maganar Allah ce wanda yake cikin allahul mahfuz da wanda yake rubuce a cikin takaddu da wanda yake rubuce a allunan yara yan makarantar allo katatib jam'in kuttab ko kuttab shine makarantar allo kamar dai yanzu a ce makarantu na firamare to yara da suke rubutawa a allo to qur'ani ne suka rubuta kuma maganar Allah ne an rubuta shi a jikin dutse ne ko a wata takarda ne ko an haddace shi a zuciya ko an furta shi da harshe ne eh to duka maganar Allah ne to shine zancen da ibnu abi hatim ya hakaito daga malaman shi kuma iyayen shi da- da suka ruwaito daga dukkan malaman duniya na wancan lokacin cewa alkur'anu kalamullahi ghairu makhluqun min kulli jihati eh shine ya mun yi bayanin min kulli jihati din da makamancin wannan bayani na'am
أحسن الله إليكم wa ilaykum قال رحمه الله فمن, فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائنا به فهو بالله كافر حلال الدم بريء من الله والله منه بريء بقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Mm, وقال- kaga wannan raddi ne akan shi'anci shi ɗan shi'a da shi'anci sannan kuma ya kubutar da kanshi daga me daga shi'anci inda su a gurinsu akwai wani ƙur'ani mai suna mushafuwa mushafu fatima wanda suka ce yanzu yana hannun mahadi ya ɓoye cikin kogo da shi amma wannan ƙur'anin da ke hannunmu su a gurinsu muharraf ne mubaddal ne muzadun fihi wa munak- wa munkasu an ƙara an rage cikin shi to saboda haka sai ya ce duk wanda yake ganin akwai wani ƙur'ani daga Allah sa sabanin ƙur'anin da ke hannunmu wanda muke karanta shi da harshenmu muke rubuta shi cikin littattafanmu ko ya yi ƙudurin hakan a zuciyar shi don kar a ce ta kayyaye yace ko ya kudurin hakan a zuciyar shi ko ya boye shi a harshen shi ko mutum ya ainihin wa auqalahu bi lisanihi da'inan bihi yana mai bauta ma Allah ta'ala da cewa akwai wani qur'ani koyayye sabanin wannan to fa huwa billahi kafirun halalud dam kuma bari'un min Allah wallahu minhu bari saboda Allah ce bal huwa ina nufin wannan da ake karantawa ko qur'anun majidun kuma dai shine fi lawhin mahfuz kun gane ku ayo أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقال وقوله, وقوله الحق عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يعني القرآن فهو كلام الله نعم قال فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع وهو قرآن واحد من محمد مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب وكذلك هو في الصدور محفوظ وبألسن الشيوخ والشباب متلو kaga ya ƙara tabbatar da cewa lafazin ƙur'ani ƙur'ani kuma lafazin ƙur'ani ba halitta bane maganar Allah ce kenan tuhumacin da aka yi mai bata shiga ba na'am أحسن الله إليكم قال أبو جعفر رحمه الله فمن روى عنا أو حكى عنا أو, أو تقول علينا فادعى أنا قلنا غير ذلك خير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة ولعنة ولعنة ولعنة ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين لا قبل الله له صرفا ولا عدلا وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرته ولهم اللعنة ولهم سوء الدار rayya an ba shi ko na'am muzai قال حدثنا موسى بن سهل الرملي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال أنه قال قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو هو خالق فقال إنه ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل kalas ka kira shi yanda Allah ya kira shi yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira shi amma cewa qur'ani ba makhluq bane ba shi ke nuna kuma cewa shi khaliq bane shi sifa ce ta Allah ba shine Allah ba kun gane wannan sifa ce ta ubangiji subhanahu wataala duk da akwai ma'bad abu abd abu abdurrahman wanda yake maqbulun yani majhulul hal majhulul hal shine ma'bad ibn rashid abu abdurrahman to sai dai suwaid ibn abdul aziz ya mai mutaba'a a cikin shari'a ta imam al-ajuri da kuma wato littafin allalaka'i na usul i'tifadi ahli sunna inda ya kasance isnadin shi lafiyayye ne imam al-bukhari ya fitar da shi cikin khalqu af'al al-ibad akan na al-ajuri cikin shari'a haka al-lalaka'i da isnadin da ya kasance hasan na'am duk da cewa isnadin shi ma al-ajuri yana da rauni sai dai raunin ba mai tsanani bane eh ma'bad ibn rashid da shi da suwaid suna da rauni amma dai riwaya su ta hadu za ta karfafi juna na'am أحسن الله إليكم قال رحمه الله وحدثني محمد بن منصور الآملي قال حدثنا الحكم بن محمد الآملي آملي أبو مروان قال حدثنا ابن عيينة أنه قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا منذ سبعين سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود na'am shi ma eh, sahihi ne lalakai ya fitar da shi min tariqil musannif isnaduhu sahih أحسن الله إليكم قال رحمه الله القول في رؤية الله عز وجل قال وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة وال أهل السنة والجماعة فهو فهو أن أهل الجنة يرون ع- يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم na'am bayani ya gabata akan akan ko na'am قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا ابن فضيل قال وحدثنا تميم بن المنتصر ومجاهد بن موسى قال وحدثنا تميم بن المنتصر ومجاهد بن موسى كلاهما قال قال تب
babu kuka saki lahuma saboda riwaya ya dauki daya ne lafazin daya ya amfani da shi أحسن الله إليكم قال وحدثنا تميم بن المنتصر ومجاهد بن موسى قال تميم أم أنبأنا يزيد وقال مجاهد حدثنا يزيد بن هارون وقال وحدثنا ابن صباح قال حدثنا سفيان ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال أنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال ولفظ, ولفظ الحديث لحديث ولفظ الحديث لحديث مجاهد
hadisin mujahid bin musa da shi ya yi amfani ba na tamim ibn al-muntasir ba to lafazin mujahid ya yi amfani da shi na aiwa ka hadithi mujahid yan lafazin tamim ya kawo kenan sai ya ce lafazin ɗaya ne kawai inda aka bambanta gurin sigatul ada'i shi mujahid wato tamim ya ce an ba'ana mujahid ya ce haddasa na shi ne kawai bambanci an fahimta ba أحسن الله إليكم قال رحمه الله قال يزيد من كذب قال يزيد رحمه يزيد رحمه الله من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله حلف غير مرة
جزير بن هارون الأيلي ina cikin manyan malamai shi duk wanda ya karyata wannan hadisin to fa huwa bari'un min Allah wa rasulih yayi tarantsuwa yace wallahi wallahi wallahi duk wanda ya karyata wannan hadisin to ba ruwan Allah da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwan shi da shi Imam Ahmad ya sarraha wanda ya karyata ahadith ru'ya ya kafirta na'am
أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأقول أنا صدق رسول الله وصدق يزيد وقال الحق وما من شيء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق الرواة عنه منهم يزيد وصدق الطبري أيضا أيوة وقالوا الحق نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله القول في أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم قال وأما الصواب من القول لدينا في فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم فإن جميع ذلك من عند الله تعالى والله سبحانه مقدره ومدبره لا يكون شيئا لا يكون شيء إلا بإذنه ولا يحدث شيء إلا بمشيئته له الخلق والأمر كما يريد
لا يكون لا يكون مسألة تقدرت da abin da kaga bayi sun yi to bi taqdirillahi wa qadari bi qada'illahi wa qadari Allah ne ya kaddara wannan ya rubuta shi kafin a halicce su da shekara 50 cewa za su yi abu ya san za su yi kuma ba su zartar ba sai da ganin damar shi sawa'un abin nan alkhairi ne ko shar kaddara ce ta kauniya ko shar'iyya wannan shine abin da yake ahli sunna wal jama'a suke akai na'am أحسن الله إليكم قال رحمه الله حدثني زياد بن يحيى الحساني وعبيد الله بن محمد الفريابي كلاهما قال حدثنا عبد الله بن ميمون حد قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه
نعم أنه هنا تكين الترمذي إسنادي وندي كأن قلت نعم أحسن الله إليكم من جي تكين شريعة يزو تهنير صحابي دام نعم
قال قال اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن يحيى قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني قال حد الجوزجاني الجوزجاني قال حدثنا ابن أبي حاتم قال حدثني أبي عن, عن ابن عمر أنه قال القدرية م- مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم رواه هنا موقوفا والأصل وأصل الحديث مرفوع عند أبي داود والحاكم وقد ثبت من طرق كثيرة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله القول في صحابة رسول الله kun ga akwai 'yan bida'an da sun fi kadariya haɗari fa ba kuma yanzu wani wai da sunan ahli sunna ne shi yana ba ya komi ba ma ya kai musu ziyara shi ko annabi ya ce in sun yi rashin lafiya kar ku je duba su in sun mutu kar ku raka su makabarta to shi wani haka kawai ma kuma har alfahari yake je ya ɗau hoto da su in ka yi munafuncin ka can ka je gurin shi ma kamata ya ka ɓoye amma kuma ka- ka ka bayyana sabon Allah ka bayyana sabon Allah kaga ai ka shiga cikin wa'idi mai tsanani zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yakan gafarta ma kowane bawa illa almujahiri sai masu bayyana laifi Allah ka shiryar da mu na'am أحسن الله إليكم قال رحمه الله القول في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأما الحق في اختلافهم في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وت- وتتابع على القول بالسلف به السلف وذلك وتتابع على القول به السلف وذلك ما
hada shi ko نعم. وذلك ما قال حدثني موسى بن سهل الرملي ka saka da zalika ma وذلك ما حدثني موسى بن سهل الرملي وأحمد بن منصور بن سيار الرملي ramla sukun ne ko ar-ramli
أحسن الله إليكم قال وذلك ما حدثني موسى بن سهل الرملي وأحمد بن منصور بن السيار السيار الرمادي كلاهما قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا اختار أصحابه على جميع العالم إن الله جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار من أصحابي أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضوان, رضوان الله عليهم فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير واختار أمتي على سائر الأمم واختار من أمتي أربعة قرون من بعد أصحابي القرن الأول والثاني والثالث تترى تترى والقرن, والقرن الرابع فردا
na'am to wannan hadisin mun yi bayani kan shi cikin shari'a Ah, maudu'i ne Abdullah bin Salih s- katibul layth kenan Ah, yana cikin hadisan da Khalid ibn Najih ya mai dasi ya mun ji yana da makoci da yake kirkiro hadisai kuma ya iya rubutu irin na Abdullah bin Salih sai ya- ya- ya sa mai a cikin littattafan shi kuma sai baya gane baya tantancewa kuma shi wannan hadisin bizzat abu zur'atar razi ya ce khalid bin najih shine ya ya kirkiro shi kuma wadassahu ala katibin laifi kuma abu zur'a ya ce hadisin batini kamar yadda zahabi ya kawo cikin mizanul i'tidal na'am أحسن الله إليكم قال رحمه الله وكذلك نقول فأفضل أصحابه الصديق وأبو بكر رضي الله عنه ثم الفاروق بعده عمر ثم ذو النورين عثمان بن عفان ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين wasu suna ganin wannan kalma da ya akan sayyiduna ali inda a ce duka kowane sahabi kowanne daga cikin al'arba'a ya gaya mai haka imamul muttaqina amirul mu'minina wa imamul muttaqin kowanne daga cikin su haka ne sayyiduna abubakarin amirul mu'minina ne kuma imamul muttaqin hakan nan umar hakan nan uthman hakan nan ali ridwanullahi alaihim ajma'in amma ya ambace sayyiduna ali ya kira shi abubakar as-siddiq ya kira umar al-faruq ya kira uthman zunnurai to da sai ya kira aliyu shi ma da mi alkunya shi abu turab misali ko wanda ya shahara da ita to amma ya kawo na lakabi na musamman sai ya ba sayyiduna ali cewa amirul mu'minina wa imamul muttaqina wannan zai sa 'yan shi'a su ce eh kabari namu ne amma shi da kyakkyawan nufi yayi hakan ba dan fifita sayyiduna ali akan su ba mun gane ku ba dan fifita sayyiduna ali akan su abubakarin wa umar ba dan wannan ba ba aqida shi bace ba kamar yanda bayanai suka ainihin gabata a baya to ire-iren wannan maganganu ne ba mamaki ta sa wasu sai suka yi ƙari shi yasa ba a so ka bada kofa ko yaya ne wala turi lil a'adi qattu dhullan fa inna shamatata al a'da bala'u kakka sake ka bar wani yoyo ko wani likin ka yi ƙoƙari bakin ƙoƙarinka a babin aƙida ya zama baka da wata zalla kar ya zama ka samu wata zalla ko yaya ne sau da haka wasu sai su istiqnamin wannan su ɗauke ta zari'a gurin in yan batattu ne su gurin jingina kansu zuwa gare ka in an san kai mutumin kirki in kuma wasu wanda suke neman ka da mugunta ne ko hassada sai su yi amfani da wannan gurin bata masu an gane wannan ko so da haka su ibnu abi dawud ire-iren waɗannan ake ɗauka sai a canza a ƙara a rage sai a kai musu to wannan ke Allah ta'ala ka shiryatar da mu
ahsana Allah ilaikum qala rahimahullah wa amma aula al-aqwal yanzu misali abinda abinda al-muzani ina ga yayi a cikin a cikin sharh sunna din shi kaga da yazo ambatan su ya kira Abubakar da Umar sai ya ce baji'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaga ya yaba su da cewa suna kwance a guri guda tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a kabari ya kira sayyiduna Uthman sai ya ambace shi da zunnurain ya kira sayyiduna Ali sai ya kira shi da me anan ma ya yaba shi da ko dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi akhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to kaga nan ya ba kowa mai ya ba kowa haƙƙin shi na qurbar shi da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amma nan da ya raba ya ba sayyidina ali cewa amirul mu'minina wa imamul muttaqin to wani zai iya mummunan fahim shi ba tuhuma shi ba muke eh ba tuhuma shi muke ba Allah ya ji kanshi da gafara amma dan kar ka dauki wannan salaf ka ɗauki wannan wannan yasa salaf suka hana in ka zo ambatan sayyiduna ali ka ce alaihi salam ko ka zo ambatan sayyiduna ali ka ce karramallahu wajha ko kuma ka ce imamu ali shi kuma wancan ka ce abubakar wannan ka ce umar wannan ka ce usman shi kuma ka ce imamu na ali hmm? kaga akwai wani dan kulkushi na ko shi an ci shi an ci ko kuma wata hamaka hamaka shi an sun jaka baka sani ba bi qasdin an biduni qasd to da ka yanda ka ce masaiduna abubakarin radiyallahu anhu umar ma ka ce radiyallahu anhu usmanu ka ce radiyallahu anhu shi ma ali ka ce radiyallahu anhu shi ke domin dukansu sahabbai ne kuma dukansu allah ya yarda da su to nan da ya ce masaiduna ali amirul mu'minina wa imamul muttaqina su ma dukansu umara'ul mu'minina ne wa immatul muttaqin tunda mu'minai ma allah ya ce su suna roƙa cikin addu'ansu suna cewa waja'alna lil muttaqina imama don haka a kula da wannan na'am أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا من أولى الصحابة بالإمامة فبقول من قال بما حدثني به محمد بن عمارة الأسدي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حشرج بن بن نباتة قال حدثني سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم من بعد ذلك ملك قال لي سفينة قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر سنتان وخلافة عمر عشر وخلافة عثمان اثنتا عشرة وخلافة علي ست قال فنظرت فوجدتها ثلاثين سنة
shi sa'id ibn jumhan yace safina sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama shi ya mai wannan ya fassara mai ma'anar al-khilafatu min ba'di 30 sana duk da a cikin isnadin akwai hashraj ibn nubata hashraj ibn nubata fihi kalamun yathir fihi kalamun yasir lakin tabahu abdul warith ibn sa'ad inda abi dawud wa huwa thiqa na'am